alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka Fathul Majid li sharhi kitab at-tauhid kan mu mance yau muna sha 29 ga watan Rajab hijirar maza'ala sallallahu Alaihi wasallam na da 445 wanda ya daidai da nawa goma umtaz ga watan biyu meladiya na da 2024 hayo muna cikin babu shafa'a kan kalkashin babi na goma sha shida a cikin wannan littafi idan ba mu manta ba mun tsaya akan faɗan malam da ya ce kalal musannif rahimahullah wa qawluhu man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni bita abinda muka karanta sati da ya gabata mun ga Allah madaukaki ya tabbatar da ceto kuma ya kore ceto ceton da Allah madaukaki ya ta ya kore shi shine ceton kafirai ko kuma ceton da ba a ba wanda zai ceto izini ba to wannan ceto ko da mai son yayi ceto ya nema ya yi ceto ba zai tabbata ba saboda babu sharafi sannan kuma ceton da Allah maɗaukaki ya tabbatar da shi haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu suka tabbatar da shi shine ceton da ya zamanto an samu sharuɗa guda biyu zuwa uku na farko dai izinin ya zamanto mutum mumini ne ba a ceton kafiri na biyu ya zamanto ceton wannan sai idan Allah maɗaukaki ya ba wanda zai ceto ce izini ya yi ceto sannan sharti na uku ya zamanto wanda za a ceta sai in Allah maɗaukaki ya yarda da aikin shi ya yarda da shi bi ma'ana ya yarda da aikin shi ya yarda da faɗan shi a wannan lokaci ne zai zamanto ya samu ceto nan nan malam ya ƙara tabbatar da wannan al'amari قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Allah madaukaki na cewa wane ne wanda zai yi ceto wajen shi face sai da izinin shi malam da yazo kan gaba wannan sharhi kana kad tabayyana mimma taqaddama min al-ayati anna shafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tulibat min ghayrillah malam yace ya riga ya gabata cikin ayoyin da muka gani ceton da Allah maɗaukaki ya kore a cikin alkur'ani mai girma shine ceton da aka ne ba ba daga Allah ba wajen Allah maɗaukaki ba in gane ko duk wanda zai cece ka to sai an samu izini daga Allah maɗaukaki wa fi hadhihi al-ayati bayanun anna shafa'ata innama taqa'u fi ad-dar al-akhirah bi idnihi wannan kuma aya akwai bayani cikinta cewa ceto na abkuwa ne a ranar lahira da izinin Allah maɗaukaki kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki na cewa yau mai izin latan fa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman wa radiya lahu kaula idan ranar da ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda Allah maɗaukaki mai yawan rahma ya ba shi izini kuma ya yarda da faɗar shi kuma babu faɗar da ta yi ƙaunar la'ilaha illallah kalmatu tauhid kinan nan Allah madaukaki da ya bayani cewa ceto ba zai yi amfani ba sai da izini sai Allah madaukaki ya ba mu wanda zai ceto izini ya ceciwa ne abu na biyu kuma sai in Allah madaukaki ya yarda da wannan mutum ya yarda da aikin shi ya yarda da faɗar shi fa bayyana annaha la taqau li ahadin illa bi shartayn malin wannan aya ya ce wannan aya ta yi bayanin cewa wannan ceto ba zai abku ba ya tabbata ga wani mutum sai da sharaɗi guda biyu izinin rab ta'ala lishafi'i an yashfa izinin ubangiji ga wanda zai yi ceto a game cewa ya yi ceto wa ridahu anil ma'azun bi shafa'at fi kuma yardar shi da wanda aka ba izini a cece shi وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة باطنة إلا ما أريد به وجهه كما الله مدوككي وندي دوكك بيا يرضى karɓar wani ai magana wasu maganganu ko ayyuka a bayyana suke ko a boye suke face sai in an nihe shi shi Allah maɗaukaki wannan wajhu min babu itlaqil juzu wa iradatul kull sai an nihi Allah maɗaukaki ana nihin sai inda ikhlasi an yi shi ne an faɗi domin Allah an aikata domin Allah walaƙi al'abdu bihi mukhlisan ghaira shakin fi zalik kuma hallo mutum ya gamu da Allah maɗaukaki iya mai tsarkakar da bautar shi ba tare da kokonto a cikin wannan ba kama dalla ala zalika al-hadithu sahih wa sayati zalika muqarraran malam ce kamar yadda hadisi ingantacce ya tabbatar da wannan kuma da sannu zai zo a tabbatar da shi fi kalamin shekhul islami rahimahullahu ta'ala a cikin kalamin shekhul islami ibn taimiyya wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala haka wanda ya wallaha littafin na wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce wa qawluhu fada Allah madaukaki da yace wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda dewa wa kam min malakin dewa daga mala'iku fis sama fis samawati a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a cetonsu ba zai yi wa wani amfani ba kowane irin amfani sai zo nafi da na kira babu, babu wani amfani da zai tabbata daga mala'iku ɓangaren ceto ko ƙarami ko babba illa min ba'di an ya Allahu liman ya sha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi wa wanda yake son izini da ya ceto kuma ya yarda da hakan malam da ya zo ƙarƙashin wannan sharhi قال ابن كثير يتي محمد بن كثير رحمه الله يكتوى كالكشن وانا آية وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كقوله سيتي كما فدا الله مدوككيني ديتي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وانيني وانا زي تشيتو وجن الله فاتي سيدي إذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له haka kuma ceto ba zai yi amfani ba wajen Allah sai ga wanda ya yi izini ya mai izini faiza kana hadha fi haqqil mala'ikati muqarrabin idan wannan hukunci ya kasance a haƙƙin mala'iku wanda suka zamanto mukusanta ne bayi ne wanda basa sabawa Allah madaukaki fa kaifa tarjuna ayyuhal jahiluna shafa'ata hadhihi al-andadi 'inda Allah to dan menene wa'anda suka zamanto jahilai wanda ba san hukuncin Allah ba a cikin ceto kuke neman ceto ga wa'annan kishiyoyi na Allah kuma wajen Allah wa huwa lam yashra ibadataha kuma Allah bai shar'anta a bauta musu ba wala azina fiha kuma Allah bai yi izini ba idan an tambayi kafirai dan me kuke bautawa wa'ancan gumaka suna cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa haka suke cewa ban ma bauta musu sai dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah neman ceton su muke yi ga Allah to Allah bai yi izini da haka ba bal qad naha anha ala alsinati jami'i rusulihi face sai da Allah madaukaki yayi hanin irin wannan bauta da irin wannan neman ceto a bakunan a halsunan dukkan manzanni da annabawa wa anzala bin nahi an zalika jami'a kutubi kuma akan wannan ne Allah madaukaki ya sabkar da hani a cikin dukkan littattafan da ya sabkas qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu haka fada Allah madaukaki da yake cewa qul ud'u allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirk wama lahum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina la Allah madaukaki na cewa qul ud'u allazina za'amtum min dunillah ku roki ko ku bautawa wanda kuke rayawa kuma bayan Allah kuma bayan Allah madaukaki la yamlikuna mithqala dharra bis mallaki ba daidai kwayar zarra malamai suna fatar suna karantar da mu da zarra el kiya dan kiya shine dan karamar halitta ce wadda idan tana tahiya a cikin ƙasa kwayar ƙasa da kilkake ganinta malaman zamani suna fassarar da cewa zarrakin nan kamar atom ne shine suke cewa mafi kankaran karamcin abu a cikin wani bangaren wata halitta to daidai da wannan wanda kuke bautawa ba su mallaki wannan ba fi samawati wala fil ard a sama ne haka a cikin ƙasa ba su mallaki wannan ba wama lahum fihi ma min shirk kuma ba su da wani abokin tarayya a cikin halitta akan wannan wama lahu minhum min zahir kuma ba wanda ya taimakawa Allah madaukaki daga cikin su a halittar wannan wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la haka ceto bayya amfani wajen Allah madaukaki sai ga wanda ya wa izini qalibun qalibun al-qayyim rahimahullahu ta'ala fil kalami ala hadhihi al-ayat ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ya fadi akan wannan ayoyi وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون حميعها جميعها Allah maɗaukaki ya yanki dukkan hanyoyi ko sababba wanda mushrikai suke ɗanharuwa da su gaba ɗayansu akan cewa a wannan gumaka za su cece su. Falmushriku inama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan nafar. mushriki na rukon abin bauta abin bautar shi dalilan abin da yake samu wajen shi na amfani wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khilsatun min hadhihi al-arba shi kuma amfani bayya kasancewa sai ga wanda yake da wannan tabi'o'i ko abubuwa guda hudu mun gane ko imma malikul lima yuridu abiduhu min ko ya zamanto ya mallaki abin da mai bauta mishi yake so wurin shi kina iya da iko ya mallake shi gumaka ba su mallaki komai ba ɗaya kenan fa in lam yakun malikan kana sharikan lil malik to in kuma bai zamanto ba ya mallaki wannan to ya kasance iya tarayya da wanda ya mallaki wannan abu ya zamanto suna tarayya abu na biyu kenan fa in lam yakun sharikan lahu in ba su da tarayya a cikin mai mulki kana mu'inan lahu to sai ya kasance mai taimaka mishi ne in baya da kuɗi nashi gaba ɗaya to ya zamanto sun yi tarayya a cikin kuɗi da shi da wani in babu ya zamanto iya daga cikin wanda zai taimakawa a neman samun wannan kuɗi mun gane ko misali ne akan kuɗi lahu kana mu'inan la wa zahiran wanda zai taimaka mishi a samu wannan fa in lam yakun mu'inan wala zahiran kana shafi'an indahu to idan bai kasance ba mai taimakawa gare shi to sai kasance a mai neman shafa'a ne ceto akan wannan abu mun gane ko akan mulki fa nafallahu subhanahu almaratib alarba'a nafiyan mutarattiban alla murattaban wa mutanaqqilan min al'a'ala ila al'adna sai Allah madaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya kore wannan gabbai ko matakai guda hudu korewa wadda ta zamanto a jere mutanaqqilan wanda daga ta taso daga a'ala min al'a'ala daga sama abu na sama ila al'adna ya zuwa ƙasa kinan sai aka ɗauko daga mataki na sama har zuwa na ƙasa fanafal mulk wa sharika sai Allah madaukaki ya kore mulki ya kore kuma tarayya wal muzaharati wa shafa'a ya kore taimakekeniya a cikin samun wannan mulki sannan kuma ya kore neman ceto a cikin shi allati yatlubu hal mushriku wanda mushriki ke neman ta ga abin da yake bautawa wa athbata shafa'atan la nasiba fiha li mushrik sai Allah madaukaki cikin wannan aya ya tabbatar da ceton da mai mushriki baya da kaso baya da rabo a cikin shi wahi shafa'atu bi izni shine ceto da izinin Allah madaukaki ina Allah madaukaki baya ba da izini a ceci wanda ya zamanto mushriki ne kafiri fa kafa bi hadhihi al-ayati nuran wa burhanan wa tajridan lit-tauhid mala yace sai wannan aya ta isa hujja kan cewa haske ce dalili ne kuma tsantsantar da tauhidi ne wa qat'an li usul shirk wa mawaddihi liman aqalaha kuma ta kasance hallau yanke dukkan tushe ne na shirka da dogaro da abin da yake zamantowa shine sababin shi amma gawa ga wanda ya hankalci wannan aya wal qur'anu mamlu'un min amsilati min min amsalha wa nazairiha al qur'ani a cike yake da makamantan wannan ayoyi da wanda suke tsani guda makamantansu amsal da nazair kusan ma'anarsu guda ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته سيدي ما في يوانci mutane ba sa fahimta ba sa ji da shigar wannan waƙi ƙalƙashin wannan aya kina malam iya so ce a cikin yanayin da muke ciki mutane ba sa lura da wannan aya wa tadammanuhu lahu kuma da abin da ta kumsa wa yazunnuhu fi naw'i wuqu'i qad dakhalu min qabl kuma za ka samu da yawa mutane suna tamanin abkuwarsu wuku'i nau'in cikin wannan nau'i wa wuku'in kaddakhalu min qabl su ce sun shiga cikin wannan irin nau'i na ceto walam yu'aqibu warisan kuma ba su barba magada ba su barba wanda zai gaji wannan wa hadha huwa alladhi yahulu bayna alqalbi wa bayna fahmi alquran irin wannan fahimta shine yake sanya a samu tsakani wani abu ya shiga tsakanin zuciya da fahimta alkur'ani mai girma wala amrullah ina rantsuwa da rayuwa Allah madaukaki in kana ulaika qad khalau idan wa'ancan mutane mushrikai sun shude faqad warathahum man huwa mithluhum kenan sun gadar wanda suke kwatamcin su sun gaje su aw sharrun minhum ko kuma ma wanda suka yi su sharri aw dunahum ko kuma koma bayansu wa tanawalul qur'ana lahum ka tanawalihi li ulaik sai suka rike alqur'ani kamar yanda wa'ancan suka rike alqur'ani kinan ba abin da suka fahimta a cikin wannan babi ba su kiyaye komai ba kamar yanda magabatan su ba su kiyaye ba su ma haka ba su kiyaye ba ثم قال ثم قال ومن انواع ومن انواعه الشرك na daga dangogi na shirka talabul hawa'iji min al-mauta wal istighathatu bihim shine na daga dangogi na shirka neman biyan bukatu ga waɗanda suka mutu haka nan da neman kawo agajin su a cikin yayi wata musiba ko kuma jayo wani amfani wa hadha aslu shirki al-alam malin ci kuma wannan shine aslin shirka ta duniya gaba daya fa innal mayyita qad inqata amaluhu domin mamaci aikin shi ya yanke wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darra mutum mamaci bai amfanar da kanshi ba ko da dai da kankanan wani abu ne wala darran kuma ba zai iya karewa kanshi wata cuta ba ko cutarwa fadlan liman istaghatha bihi saba ko barantalama ko balle ma a ce wanda ya nemi agajin shi wa sa'alahu an yashfa lahu ila Allah kuma ya roke shi ya nema mai ceto wajen Allah madaukaki wa hadhihi min jahlihi bi shafi'i wal mashfu' inda wannan idan ka samu mutum da irin wannan tunani to ya jahilci menene wane ne yake ceto kuma wa ake ceto wajen shi fa innahu la yaqdiru an yashfa lahu inda Allah illa bi idhni domin shi baya da iko ya ce neme ya nema wa wani ceto wajen Allah sai da izinin Allah madaukaki wallahu lam yaj'al istighathatahu wa su'alahu sababan li idhni kuma Allah bai sanya wa neman agajin mamaci ko roƙon shi sababi ne na Allah ya ba shi izini ya yi ceto wa inna masababu kamalu tauhid sababin samun ceto kamala cika ta tauhidi fa ja'a hadha al-mushriku bi sababin yamna'u al-izn malai yace sai wannan mushriki yazo da sababin da zai hana izini a bada izini a cece shi wa huwa bi manzilati man ista'ana fi hajatihi bima yanfa'u husulaha matsayin shi matsayin wanda ya nemi taimako a cikin biyan bukatar shi bima yamna'u husulaha da abin da zai hana a same ta mun gane ko mutum ne yazo neman biyan bukata sai dai kuma ya rungumi abin da ba zai samu wannan biyan bukatar shi ba wa hadhihi halatu kulli mushrikin wannan kuma matsayi ne ko hali ne ga kowane mushriki qala fa jama'u baina shirki bil ma'bud irin wannan mutane sai suka hada tsakanin shirka da wanda ake bautawa wa taghyiri dinihi da canza ko jirkitar da addinin shi wa mu'adati ahli tauhid ya hada kuma kiyayya da adawa da wa'anda ma'buta tauhidi ne wa nisbati ahlihi ila tanaqqusi kuma suka danganta ma'abutan tauhidi ya zuwa cewa mutane ne tawayayyu bil amwat kamar sun tauye haƙƙin matattu ba su ba matattu haƙƙinsu ba suka ce a ai tunda matattu suna ana iya neman agajinsu to wannan tunda ku bakwai kun tauye haƙƙin kun ɗauki matattu ba wata tsiya ba wahum qad tanaqqasu al-khaliq bi sai dai kuma sun mance su a wannan matsayi sun tauye haƙƙin mahalicci da shirka sun kaskantar da Allah maɗaukaki da shirka da suka yi wa auliya al-muwahhidin kuma da wanda suka zamanto majibintan waliyai ne wanda suka na Allah wanda suka zamanto masu kadaitar da shi da bauta bi zammihim wa aibihim lokacin da suka zarge su suka aibantar da su wa mu'adatihim da kiyayya da adawa da suke da su wata naƙasu man ashraku bihi hakanan suka tauye wanda suka haɗa bauta Allah da wani Allah gaya tattanakus kai ƙarshe a tauyewa iz domin zannu annahum muraduna minhum bihadha suna tamanin cewa wa'annan wanda suke bautawa sun yarda da su da wannan shirka da suka yi da su wa annahum amaruhum suna cewa bal ma sun umarce su biyi da shi wa annahum yuwalunahum alai suna soyayya akan wannan suna musu soyayya akan wannan wa haula wa haula hum a'da'ur rusuli fi kulli zamanin wa makan wa'annan su ne mikiya manzanni a cikin kowane zamani da kowane bagiri wa ma aktharul mustajibina lahum kuma ka ji mamakin mafi yawancin mutanen da suke karba musu zuwa irin wannan da'awa wa ma naja min shirki hadha shirk al-akbar illa man jarrada tauhidahu lillah ba wanda ya tsira daga wannan shirka daga wannan nau'in shirka wanda ya zamanto babba ne illa man jarrada tauhidahu lillah sai ga wanda ya tsantsantar da tauhidin shi ga Allah madaukaki wa adal mushrikin fillah yayi wa mushrikai kiyayya domin Allah madaukaki wa taqarraba bi maqtihim ila Allah ya kusanta zuwa ga Allah da yin fushi da su da adawa da su wattakaza Allah wahdahu waliyahu wa ilahahu wa ma'buda ya rike Allah madaukaki shine kadai waliyin shi mujibincin al'amarin shi ya dauke shi abin bautar shi na gaskiya haka abin bautar shi dai ilah da ma'bud ma'anar su guda fajarrada hubbal hubbahu lillah ya tsantsantar da soyayyar shi ga Allah madaukaki wa khawfahu lillah da tsoron shi ga Allah wa raja'ahu lillah da kwadayin shi ga Allah wa zullahu lillah da kaskantar da kai da yayi domin Allah wa tawakkulahu ala Allah da dogaran shi a bisa Allah madaukaki wasti'anatahu billah da neman taimakon shi ga Allah wa ilja'uhu ila Allah da karkata shi zuwa ga Allah wastighathahu wastighasatahu billah da neman agajin shi agajin shi ga Allah madaukaki wa qasdahu lillahi kuma nihin shi shine Allah madaukaki ba dan ya ji ba dan wani ya ji ba ba don wani ya gani ba muttabi'an li amrihi mutum ne mai bin umarnin Allah madaukaki mutatalliban li mardatihi wanda yake neman yarda Allah madaukaki idza sa'ala sa'ala Allah idan ya tashi neman wata buƙatar da ba wanda ya isa ya biya ta sai Allah to Allah yake roko wa idza ista'ana ista'ana billah idan ya tashi neman agaji akan wani taimako akan wani ba wanda ya isa ya taimaka ma da shi sai Allah to bayya neman taimakon kowa sai Allah wa idza amila amila lillah idan ya tashi yin aiki iya aiki dan Allah ne ba dan wani ba fa huwa lillah shi na Allah ne wa billah kuma da daga Allah ne da Allah ne wa ma Allah iya tare da Allah intaha kalamuhu a kalamuhu anan maganan malam ibn al-qayyim rahimahullah ta kare قال وهذا الذي ذكره هذا الإمام abinda wannan malami shugaba ya ambata huwa haqiqatu dinil islam shine haqiqa addinin musulunci kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila wane ne wanda ai ba wanda yake kyautata addini ya zamanto addinin shi shine mafi kyau mimman aslama wajhahu lillah game da wanda ya da wanda ya miƙa fuskar shi ko ya miƙa karan kanshi gaba ɗaya zuwa ga Allah wa huwa muhsinun iya mai kyautatawa a cikin bautar shi wattaba millata ibrahim hanifa kuma ya bi tafarkin annabi ibrahim wanda ya zamanto ya karkata daga shirka wattakhadha Allahu ibrahim khalila Allah madaukaki ya rike Ibrahim alayhis salam badaɗan shi ne ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka hori daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai bambanci idan in kuna ta na kwanan can mun yi bayanin shi a cikin sharh usul salata akwai bambanci na istighatha istighatha shine neman agaji a lokacin da mutum ya shiga wata halaka mun gane ko kita kuma isti'ana ko da ba halaka bane ba kana iya neman mutum ya taimaka ma akan wata biyan bukatarka istighatha tana zuwa a cikin lokacin da ya zamanto wani nau'i ne na halaka mutum ya shiga ciki wallahu ta'ala alam